a'udhu billahi samil alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to sai dan wardi ko na hau ina jin kuma zamu tashi na muna darasi na 22 ko alhamdulillah zamu tashi al-istisna ne nan ne ko al-istisna to gaciya exception cire wani abu wanda bacin wannan cire shi da aka yi to da ya shiga cikin hukuncin da ake son a tabbatar idan ka ce wani murmuta no alistis na alistisna'u to alistisna إخراجه هو إخراجه ما لولاه لدخلها لدخلها مستثنى في الحكم shine a cire wani abin da bacin wannan istisna'in da ya shiga cikin hukunci kamar ka ce ja alƙaunu illa zaidan ka ce dukkan mutanen sun zo amma banda zaidu yanzu mai kai ka tabbatar da hukuncin asbatta hukumul maji lil qaumi wa akhrajta man zaid ka fitar da zaid daga cikin hukuncin mun ban jona ko to wannan shine uslubul istisna uslubu al istisna to istisna yana da rukunai guda hudu afwan yana da rukunai kamar haka ga illa ko ita ce adatu listisna adatu adatu listisna ga ta nan wa aka cire daga cikin hukunci shi na ke ce mushi mustafna mun fahimci ne ko wane ne daga wane ne aka cire zaidu daga kawun ko shi ne mustasna minhu mustasna minhu to uslubin shi ne stafna to kagar kenan nan kenan hudu na mustafna مستثنى منه مستثنى ابو مستثنى منه اداه الاستثناء مستثنى sai hukuncin sun cika ko to mu lura da kyau idan ka ce ja alqaumu illa zaidan ku duba shin zai iya mu ce ja alqaumu magana ya cika jimla ta cika a ku lura da kyau ja alƙawar mutane sun zo ta ce ko to kula da tamamul kalam ana ce ma kalam din alkalamul mujab alkalam almujab kun gani? alkalamun mujab attam to idan kalam mujab ne attam magana magana ya cika to mustafna minhu a mustafna afwan wajaba nasbuhu za a mishi nasba ne za a mishi nasba ne mu lura da wannan inda za ka ce ja alƙawumu illa himaran ina mustasna din ma'anan himar shine mustasnan ko matalla ina mustasna minhu ina adatu to mu duba da kyau a ja alkawmu illa hima ja alkawmu illa zaidan shin zaidu a huwa min jinsil mustafna in ka lura kyau ai zaidu mutum ne kaga jinsin su ne da kaduwa ne to wannan ya zama ana ce mishi alistithna al-muttasil mu lura da wannan formulan fa mu lura da wannan formulan har wajen tafsiri zaka zaka ci karo da shi himar jinsin mutane ne to wannan ana ce mishi alistisna almunqati almunqati su me fa'idan wannan yawwa fasajadul mala'ikatu kulluhum ajma'una ila iblisa ya isu suna yi anan mutaslimin kuma gade wasu suka ce ai ko kuma kadiyar shine zaka duba shi iblisu yana daga cikin jinsin mala'ika ko ko ba daga cikin su to wasu suka ce ai nan istisna'i ne mun kata saboda iblis lam yakun min jinsil mala'ika wasu kuma suka ce a'a ko min jinsil mala'ika to a maganar su kaga istisna'i ya zama muttasil kenan mu duba cikin tafsirin Abu Hayyan al-Bahr al-Muhit za mu kara ganin bayanai insha Allah mun fahimci wannan ko to idan kalam masha Allah akwai nafi a nan aljihar kauni? to kalam ya zama musbat kuma hadi na yau alkalam almusbat almus kalam musbat kalam mujab ko? to idan ka ce ma جاء القوم إلا baka kore ba to zaid ma ja alkawmu yanzu inda zaka yi haka ka rufe illa yaya kalam ya cika? ka garin mujab kenan garin mujab a kalamin mafi ko? to zai dinka za ka iya yin mishi nasu ba illa zaidan ko kuma illa zaidun kun gani? an kawo musu suna ko? to mu lura da ke kuma idan da za ka ce ma ja'a illa ka kawo mustasna ba kawo mustasna ba ko alisimul waƙi kabla illa ba shi a yi shi ne mustasna minu ko ba kawo mustasna minu ba to sai ka ba shi sai ka ba hukuncin mustasna minhu irin hukuncin da za da ka kawo mustasna minhu za ka ba shi to sai ka ɗauko hukuncin da ka kawo mustasna minhu za ka ba shi rafa ne a matsayin fayil ko to tun da ba kawo shi ba to yanzu da sai ka ba shi rafa ma ja'a illa zaidun kun gani tun da da ka kawo mustasna minhu za ka ja ka ce ne ma ja'a alƙaunu to da za ka ce ma ra'aitu illa mu duba da kyau mara aitu banga kowa banga ba ba wanda na gani ka kawo mustasna minhu ba ka ba ko da ka kawo shi zai zama ne maful bihi ma ra'aitu ahadan to ba kawo ahadan ba ko to yanzu sai ka ba zaidu hukuncin kaga zaidu ya samu gata yanzu hukuncin mustasna min ake bashi ma sallamtu illa ala zaidin nan da za kawo saksu ne masalimtu ala ahadin ko to ba kawo ahadin ba da ka kawo za ka yi jirra ne to tun da ba kashi ba sai ka ba zaidin mene harfin jirra sai ka shiga mai da shi istisna ikin wannan shi ne karatu Allah ka kare sa mana eh ga ala ai kaga da a ce za ka kawo mustasna minhu to shi za ka bashi ma sallamtu ala ahadin illa zaidan ya ya hala mun bince wannan ko to Allah kare sa mana mastasnatin na mujaban tamansibi wa ba da nafi wa shabihi wa shabihi jitubi mastasnat illa sai kai na kalo mastasnatin la duk lafasin da illa ta istisna'insa tamma wanda yake magana kuma ya cika mujaba ana ce mishi alkalan mujab an gane nuqaddimu nu'akhir da abinda illa ta mishi nasba afwan da abinda kai istis da nau'i din uslubi isda istisna da kai ka zo da shi sai kai kalam ya zama mujab ne to in sibi kai ma mustasna minhu nasaba ma ja al qawmu sai ka ce illa zaidan wa ba'da nafiyin in ko ka kawo alkalamul manfi wa shabihihi da abin da ya kama da shi ujtubi to nan an zaba kayi itibai ibdalin indal basirina wa atafan indal kufiyina kun kun gani ma jaa illa mene illa zaidun ka kawo musasna minhu kuma kalamun wani iri tam ne ko ko mujab ne ko ko manfi manfi ne ko to yanzu hukuncin rafa'an da da ka ba mustasna minhu da ka kawo shi tunda ba kawo shi ba yanzu to sai ka ba mustasna to wannan rafa'an da kai ka ce ma ja'a illa zaidun me yasa kai rafa'a to mutanen basra suka ce ibdali aka yi ma'ana hukuncin da zaka ba mustasna minhu to ba kawo shi ba yanzu sai ka musanya baka bashi ba sai ka ba mustasna yanzu alismul waqi ba da illa su kuma basiriyun kufiyun suka ce a'a ba itibai aka yi ba ko badali aka yi ba adafi aka yi akan muhallin mustasna minhu ko gane ashe su dai suna nan suna kula da gurin mustasna minhu di ma ja alqaumu to ba kawo alqaumu ba da ka kawo marfu'i ne zai zama ko to sai ka ba sai ba kawo shi ba to gurin shi muhallin shi menene muhallin rafa ne to shine sai kai atafi da cewa illa zaidun to zaidun nan ma'atuf ne ala mustasna da baka ba mustasna minhu da ka ba su ko basara suka ce a badali aka yi to baka kawo shi ba ai alfaqidu la yunsabu lahu hukmun shikenan sai ka ba mustasna minhu hukuncin kawai sadaka ce zaka bayar to wanda ka zo da sadakan ba shi nan da kuma shi abin zai lalace kai kuma kai kuma kana cikin bukata duk wanda kai shi ba sai ka bashi ba shikenan shine shabihi ujdubi itba'u jinsiyin an soka an soka bi jinsi ahan wa nasbu man qata to idan idan istisna'i ne muttasil wanda yake an samu jinsi ma ja alqawmu illa zaidan su banu tamim ibdari suke yi ku duba ina ne istisna'i muttasil mu gashi nan ko idan kana mustasna min jinsil mustasna minhu to su bani tamim suka ce ai to ai abin da su za su yi ko suka ce ma ja alqaumu ai ja alqaumu illa suka ce zaidun tunda istisna'i ne wani iri muttasil muttasil mun banci wannan ko la yaqum ahadun illa zaidun su ba za ka nasaba ba haka su bani tamim suke mun banci wannan ko to su kuma sannan kuma idan idan ba jinsi dai bane sai kai nasaba kaman can ma jaa illa hima ma jaa alqawmu illa himaran zakai nasaba tunda ai ba ai ba jinsin su dai ba wani su mun kada da kuma yin ma mustasna nasaba idan istisnain in mun kada ne wa abdalat tamimun za su banu tamim ibdali suke yi in yustatal li sabiqin fi ghairi al-ijabi al-atam idan magana ta tsawo ga istisna'i wanda yake ba wajibi ba wanda yake ya cika wato ma'ana idan istisna'i ya zama yana da tsawo a kalam manfi ba ijab ba mujab ba watan kalam da bai cika ba su ko itba'i suke yi ma jaa illa zaidun ma ma ra'aitu illa zaidun ko sai su itba'i abin su sai su afwan sai su nasba kun gane ko ma jaa illa zaidan ma ra'aitu illa zaidan kun gane su nasba suke kawai ma ra'aitu illa zaidan sai su nasaba abinsu tunda ba kalam ne mujabtan ba wa fi tafrigi illa kal adam to akwai istisna da ake ce musu al istisnaul mufarrag al istisnaul mufarrag استثناء مفرغ هو الذي وجد فيه النفي أو النهي أو الاستفهام ويكون المستثنى منه محذوفا شيني استثناء دا aka samu nafi istisna'in da aka samu nafi ko istifhami ku duba idan ka ce ma ja'a illa zaidin ko ku duba da wannan shine wannan misali ne na istifhami mufarrag hal jaa illa zaidun kun ban wannan ko to idan istisna'i mufarrag ne shi ne ke cewa wa filis wali wa fi tafrigi a istisna'i mufarrag illa kal adam kaga illa kaman bata ku duba da kyau ma jaa illa zaidun kun gani to ku cire illa me zai bamu ma jaa zaidun hal jaa zaidun shine al istisna al mufarrag illa da da samu da da rashin samu da dai ne kun gani yawwa ma darabtu illa ala illa zaidan ma darabtu illa zaidan ka share illa sai ka ce ma darabtu zaidan shi kenan to da illa da samun da zai su samun dinde ne ma'ana yana nan e to anan ne idan aka samu nafi ma'ana zai canja ma darabtu zaidan ba mugi zaidi ba ma darabtu illa zaidan to amma ka dubi ma jaa illa illa alqawmu yaya ko an hal jaa illa alqawmu ka share mene hal zai baka mene hal ja alƙaumu ka gani na'am wajrur bi gairi wahya kasmi illa wa bi khala hasha adan adan sibi fi'la to bayan illa bayan illa akwai adawa din da ake jazma ake yin istisna'i da su akwai ada akwai hasha kun gane ko hasha kana da luga uku hasha hasha hasha alkur'ani ya zo da daya kira sauran kira'o'i banda ta abu amuru abu amuru shi na shi hasha lillahi in ba na manta ba amma sauran kira'o'in hasha lillahi su in ba na manta ba to wajen rubi gairi in ka zo da gairi to mustasna min mustasna kai zaka mishi jarra ne kawai ma jaa ghairu zaidin bari din nan tashin da ka rubuta allo saboda ya ƙara fitowa insha Allah ku duba idan ka ce ja'al qaumu illa mene illa zaidan saboda kalam tam ne mujab ko da za ka cire da za ka kawo da za ka cire illa sai ka sa gayar to yanzu shi mustasna za ka ba shi nasiba ne ko to yanzu tun da ka zo da gairin ne ka cire illa ra'ul din gairin shi ne za ka ba shi nasiba yanzu zaidin kuma sai ka yi mai jarra shi kenan ja alƙaumu gaira zaidin haka za ka yi shi ne ke cewa wajurubi gairi kai ma mustatna jarra da gairu ma jaa gairu gairu zaidin kun gani ma darabtu gaira zaidin da ko kaka illa zaka ce ma darabtu illa zaidan to yanzu ka cire illa sai kawo gair to rawo da ita ce zaka mutane su ba shikenan wahya kasmin to ita illa kaman sunan nan ne da ya zo gaban illa wabi khala ana yin istisna'i da khala da hasha kana luga uku ko da ada a matsayin menene harfi jari ne dukansu ma ja'a ghairu zaidin kaga ma ja'a ghairu sai zama ne fa'il zaidin sai zama suna afwan ma ja'a ghairu zaidin ko ja'a ghairu zaidin ghairu zaidin kaga zaidin na majrur ne to idan kai jarra da su wato kai mu mustasna jarra to su kaman harfin jarra ne ma ja'a ghairu zaidin ghairu zaidin ko ma ja'a ghairu zaidin ka afwan wa fa'il domin afuwan nasaba za ka yi ma ja a gaira zaidin to fa'il ɗinka zai zama lamin mustatir ne gaira zai zama tumi ne zai zama harfi jarin ne zaidin majrur amma idan ka zo da ma kafin su ka ce ma ja a na? idan ka zo da ma gabaninsu to istisna'in ka zai zama za su zama fi'ili ne wannan a gurin misali idan ka ce ma darabtu ko kuma darabtu darabtul qauma ma ada ba ga shi ka kawo mabakafin ada? darutul kauma ma'ada sai ka ce zaidan ma'ada ya zama fi'il madin ne nan zaidan sai zama fi'il biyu idan ka yi nasiba ka kawo ka kawo ma gabanin ada ko kuma hasha ko kuma khala to suna matsayin menene suna matsayin fili ne to mustasna da ke gaban sai kamishina su ba kawai so in Allah da sai mu tashi hal ko hal to abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah ba mu ladan waɗanda kuskure Allah ya famtar da kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanakallah kuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai me yake da suna ne afwan al-fusul ko